الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yawa masu kallonmu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na bon fere a yau muna juma'a sha ga wata na shida hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1446 ya yi daidai da sha uku ga wata da sha biyu miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2024 yan uwa kamar yadda aka saba dai a kowane sati a kowane juma'a daidai karfe tara muna tare da shehi malami shakka abdulmalik hamis a nan yamai almajirin malamai ya nemi karatu kan mustalahat ana cikin karatu na al-isti'mar to an gangaro an gangaro an taho an zaka cikin arawabitul arba to akan makallahu kan muqatalun mu lokaci tafaddal نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta Banfere da take nan Niyami Nijar kenan da kuma waɗanda suke bibiyar mu ta shafuffukan sada zumunta na'am a cikin ƙasa da wajen ƙasa maza da mata duka muna muku gaisuwa ta addinin musulunci na'am sannan muna ƙara gode Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku domin Na'am.
gabatar da darasi a tsawon watannin da muke yi idan muka fara karatu sai zuwa wata na takwas in Na'am.
ya fara ake tsaye da dakatar da karatu na'am sai kuma bayan sallah babba in lokaci kuma ya ba da dama an sake wato sabunta karatuttuka kenan insha Allah To, kamar yadda muka sani mun ɗauko wani maudu'i wanda tun bara ƙarshe-ƙarshen karatuttukanmu na bara Mm, muka fara wannan karatu al-istimar wato shine mulkin mallaka na'am yawwa ta'rifuhu da ahdafuhu da wasa'iluhu Mm, da sauransu abubuwa da suke da alaka da mulkin mallaka na'am wanda mun sha faɗa cewa wannan maudu'i ne ba ƙaramin maudu'i bane maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske gaskiya amma eh, za mu ja shi mu gani iya abinda kamar aham Mhm, ma yuqalu fihi na'am mai mai mun san da mawdu'in kamar in za a ja shi zai yi tsawo kwarai da gaske gaskiya to amma duk da haka ba za mu yanke ba za mu rinka bibiyar shi ne har mu ga eh, mun samu mafi yawancin abubuwa da ya kamata a faɗa don saboda a wayar da kan al'umma na'am an samu an fa- an- an faɗi su bi idinillah na'am to eh, a satin da ya gabata muna tare da malam muhammad sani na'am mun ɗauko bayani kan wato arrawabitul arba'a wa ta'thiruha fi ifsad addi Mm, wato akwai abubuwa guda hudu da suke hada mutanen duniya gaba daya an gane ko mhm, to waɗannan abubuwan guda hudu tunda su suke hada mutane to ana iya amfani da su don a bata addini domin dama muna zancen tasirin da mulkin mallaka yayi a wajen bangaren wato bata addini na'am kenan kokarin da mulkin mallaka ya yi amfani da waɗannan ababen guda hudu don ya ɓata addini na'am ina fata ana fahimta Na'am.
to sai muka zo muka ɗauko rabita ta farko an gane ko wanda wannan rabita ita ce eh, rabita ta addini na'am ta al'aqida mun faɗi bayaninta in muka ce aqida ba sai ta addinin musulunci ba na'am mun yi bayani akwai aƙida ta kiristanci akwai aƙida ta yahudanci akwai aƙida ta addinin musulunci akwai aƙidu daban-daban na'am to kenan su turawa tunda suna yakar addini duk addinin da ba nasu ba Mhm.
cikin su kuma akwai musulunci kenan sai muka taɓo yadda suka yakar waɗansu addinai da yadda suke yakar addinin musulunci na'am sannan rabita ta biyu ita ce rabita ta annasab ko No.
addam ko almal al- al- annasab na'am Eh, rabita ta jini ko dangantaka na'am wadda kuma mun yi faɗi yadda mutum yake tasirantuwa da ƙabilarsa yake tasirantuwa da kuma family ɗinsa wanda ta wannan hanyar kuma zai iya wato tasiri game da addinin musulunci wanda za mu zo a ƙarshe mu yi bita kan waɗannan rawabit kal a gurguje na'am to yau rabit na uku wanda mun dan fara bayani kansa sai kuma lokaci ya muna halinsa shine rabit na al-iqlim ko kuma mu ce al-ard an gane ko ko al-mantiqa an gane ko ko al-makan duka ana amfani da su na'am to wannan rabit yana da muhimmanci kwarai da gaske game da rayuwa ta dan adam na'am kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan mun faɗi wata qadiyya a wancan sati wanda eh, mun kawo nakasa shina daga cikin fi'ili wanda ake amfani da shi nakasa mun ka ce da sinun kuma da mi da kuma sadun to inda mun ka ce da sadun sai mun ka ce nakasa yana iya ɗaukar wato eh, ja da baya da baya kamar yadda Allah ce nakasa ala aqibaihi sannan kuma mun ka ce nakasa yana iya ɗaukar kaucewa an gane ko to a hakikanin ma'anarsa baya ɗaukar kaucewa sai dai ma'anar shi ta majazi amma ba ma'ana ta hakika ba Mhm.
wannan ya kamata mu sanar da yan uwa wannan don saboda kasu tsammanin ma'anar shi ce ta hakika ina fata an fice ni Na'am.
yawwa kamar yadda an ce wanda ya- yake yaki ya ja da baya da baya ana iya cewa kamar ya kauce daga abin da ya kamata ya aikata Mhm.
to wannan ba ma'anar shi ce ta hakika ba Mm.
ina fata an fahimta kan Na'am.
wani yayi amfani da wannan to almuhim mun zo zuwa ga rabit na uku shine al-iqlim yanki na'am ko kuma al-ard ita ce ƙasa na'am ko kuma almakan shine wuri ko bagiri Na'am.
ko almahallu shine wuri ko bagiri Mm.
an gane ko na'am to dan adam asalin halittar jikinsa tunda akwai ruhi akwai jiki shi jiki- gangar jiki asalinta daga ƙasa ne ana gane ni Na'am.
ayoyi da dama da hadisai daban-daban sun yi bayanin wannan Na'am.
Allah ya faɗa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra na'am To, sai a nan sai mun yi hattara, wajen halittar ɗan adam daga ƙasa, akwai shubuhohin da ya kamata ɗalibin ilimi ya san da su, na ɗaya.
na'am Na biyu kuma akwai wasu abubuwa masu muhimmanci da ɗan adam ya kamata, da ɗalibin ilimi ya kamata ya sani game da nassoshi na halitta. Abu na farko, Alƙur'ani wani lokacin sai ya nuna an halicce mu daga ƙasa.
Mhm.
To alhali ku ba mu anka halitta daga ƙasa ba.
Na'am.
Allah ce ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turab.
na'am In kun kasance kuna shakka daga kiyama mun halice ku daga ƙasa. To kaga ai mu ba daga ƙasa aka halice mu.
tabbas To nan kana da abu guda biyu. Ko ka ce an yi hasfu na wani abu, an shafi ma'ana wani abu. Sai ka ce asalin maganar ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqna abakum min turab.
na'am
Kina an shafi kalmata al-abu.
na'am ko kuma khalaqnakum min turabin mun halicce ku daga ƙasa bi itibari al-asl kenan bi itibari ma kana Mm.
domin ana ambaton abu bi itibari ma kana ko bi itibari ma sayakunu Mm.
ya an ce bi itibari ma kana Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ku ba marayu dukiyarsu Mm.
alhali ko Allah na ce ka a ba marayi dukiyarsa sai ya yi sai ya balaga in ya balaga kuma ya ta zama marayi No.
nan waɗanda sun ka kasance marayi ake nufi Mm.
bi itibari ma kana Na'am.
to don haka da an ka ce eh, abin nan sannan kuma akwai bi itibari ma sai ya kunu kamar abin da zai zo gaba a wa dakhala ma'ahu sijina fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala ahaduhuma kaga Allah sai ya ce ɗaya daga cikin su ya ce ma Annabi Yusuf inni arani a'siru khamra naga ina tatsan giya giya ku ba a tatsar ta sai dai ana tatsan mi ana tatsan inabi Mm.
ina fata ana fahimta ta kaga bi itibari wato abin nan ma sai ya Yakunu.
kunu ala ayyati hal nan dalibin ilimi ya kamata ya fahimci wagga shubha abu na biyu da an ka ce an halice mu daga ƙasa wani lokacin qur'ani sai kaji ya ce ya halice mu Allah ya- sai alqur'ani ce Allah ya halice mu daga ƙasa misali Mm.
ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab wani lokaci sai Allah ya ce ya halice mu daga jini Mm.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق wani lokaci ya ce ya halitti ɗan adam daga digon maniyi Mm.
alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa Na'am.
wani lokaci kuma sai ce ya halitti ɗan adam da wato tsoka ko daga ƙashi Mm.
to sai kaga mutum ya rikici shin da wanne ne an halice mu Na'am.
to amma nan in ka fahimci wani abu musamman in ka diba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na al-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'a al-muslimin Amin.
yayin cewa waɗannan ayoyin ba su ci karo da juna ba Na'am.
atwar ne aslan ma in kalma ta al-insanu ta zo cikin qur'ani sai kai hattara da ita wani lokaci an ka ce al-insan Mhm.
ana nufin annabi adamu shi kadai kowa bai shiga ciki Na'am.
Allah ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar an halitti dan adam daga ƙasa salsal ƙasa wadda ta bushe ta dan kamar kasko Mm.
kal fakhar kamar kasko salsal daga salsala ne abinda ana kyankyasa shi Mm.
a ji kukan shi Mm.
to mu an halitti mu daga kasko Ah.
kaga nan waga al insana ba ta dauka ko in ba annabi adam Na'am.
sai dai in tawili da kake ce a asalin mutane ake nufi Mm.
almuhimu da shi dai annabi adam shi kadai da aka halitta daga wannan ƙasa Na'am.
na biyu akwai lokacin da kalima ta al'insani in ta zo annabi adam bai shiga ciki inna khalaqna al-insana min nutfatin mun halicci dan adam daga digon mani annabi adam ba daga digon mani aka halicce shi ba akwai lokacin da kalima ta al-insani in ta zo an gane ko Na'am.
tana nufin wato annabi adamu da hawwa'u da kuma ƴaƴansa gaba daya kenan nan ta shafi kowa da kowa wal asr innal insana Lafi.
لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر wannan annabi adam ya shigo ciki hawa ta shigo ciki eh, sannan kuma da yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin to hawa ba ta gano cikin nutfa don ita hadisi ya tabbata an halicce ta ne daga haƙarƙari na annabi adam Mm.
kaga da min nutfa hawa ba ta shiga cikin wannan Na'am.
to dole nassi in ba kana fahimtar yadda za a hada shi ba kaga matsala za a samu to kenan ashe asalin dan adam daga ƙasa ƙasan nan sai aka kwaba ta da aka kwaba ta ta kwabu shi yasa Allah ce min qiyin Mm.
ana fahimta ta Na'am.
da ta kwabu sai ta bushe to bushe wannan sai ta koma hama ko kuma da tin da hama duka yana nuhin cabo to sai kuma cabon nan ya bushe sai ya zan busassan ƙasa mai kamar kasko halakal insana min salsalin kal fakhar daga nan sai ya koma min sai ya koma an ka halice shi ya zan dan adam Allah.
to da aka halice shi da dan adam to daga nan kuma sai aka kuma ana halitta shi daga nutfa to wanda aka halitta daga nutfan nan shine sai an kai bayanin yadda ake halitta shi kuma cikin surori daban-daban da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin na annabi adam thumma ja'alnahu nan ba annabi adamu ba na dan adamu na daban intiqali ne Mm.
nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata 'idama fa kasawna al-'idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ya kamata mu fahimci wannan to almuhimmu dan adam ne daga kasa aka halicce shi asalin jikinsa shi ko ruhi Allah bai bari mu kowa sani ba Allah ne ya ce shi ya busa ma dan adam rai Mm.
amma an gane ko No.
wani faktu fihi min ruhi babu wanda ya san haƙiƙanin ruh in ba Allah ba wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila No.
kuma eh, kasan nan da aka halicci annabi Adam ita an ɗebo ne bangarori daban-daban na ƙasa an gane ko sai aka halicci annabi Adam da shi shi yasa wasu daga cikin ƴaƴan annabi Adam jikinsu ya bambanta da wadansu No.
tunda akwai cikin ƙasa akwai bakawar da aka ɗebo akwai kaza akwai kaza akwai kaza No.
sannan na biyu ɗabi'un suka bambanta dan wata ƙasa akwai tsauri gare ta akwai tauri wata ƙasa akwai ta- ta- tafshi gare ta ko laushi Na'am.
ala ayyati hal wannan yana da alaka da tasirin yadda an ka hada ƙasa Allahu akbar.
shi yasa ɗabi'un mutane suka bambanta Tabbas.
mun gane wannan da kyau Na'am.
to a nan in muka zo ita ƙasan nan da ita aka halicci ɗan adam to ɗan adam tun da an halicce shi da ƙasa ashe ƙasa tana mishi tasiri
Mm.
shi yasa sha'ir yace khuliqtu min at-turabi Mm.
فصرت شخصا تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب Allah. akbar.
يتي خلقت من التراب أنا لتيني دقا قسا فصرت شخصا سي قال لنا كسن تينا أدم صار يصير صرت كنا ناكما قاش قال لنا أدم نعم.
أيي ميكاكي Na'am.
yace ta'allamtu al-fasahata fil khitabi sai ni koyi fasaha ta zance yace wa uttu ila turabi sai ni koma kuma cikin ƙasa ada ya udu Mm.
fasirtu fihi sai ni narke ni koma ƙasa sai ana ta mamaki yace ka anni ma khuliqtu min at-turabi kamar dai ba da kasa aka halitte ni ba kuma ake mamakin na koma kasa Allahu
muna gane akbar.
wannan Na'am.
to turawa yan mulkin mallaka sun fahimci kasa yanki yana ma dan adam tasiri saboda mi saboda inda aka haife ka zai yi maka tasiri za ga dan adam yana son wurin da aka haife shi ana kiran shi maskatun ra'as da larabci in an ce maskatun ra'as wurin da kan mutum ya hwadi saboda dan adam idan za a haife shi galibi ta kai yake zuwa sai wanda ya zo maklub maklub shine wanda kafafuwa suke yawan zuwa Na'am.
abin da yasa Allah ya sauƙaƙa mu mace kai ya fara fitowa saboda abin ya zo mata da sauki Na'am.
dan wanda duk kafafun shi ne za su fara fitowa to kaga wajen haihuwa za a samu matsala Matsala ya shiga.
kuma zaka iske lokacin haihuwa ne in yaji Allah ke juyar da shi Allahu akbar.
haka yake amma in lokacin haihuwa ya sai Allah ya sa mahaifar ta juya shi Tarbiyya.
an gane ko to ana kiran shi masqatur ras shi yasa zaka ga sha'iri yake cewa biladi walau jarat alayya azizatun wa ahli wa in dhannu alayya kiram ko wa in dhannu alayya Mm.
yace biladi kasata wa in jarat alayya koda ta yi min zalunci nan yana nufin kamar koda ya rasa bukatocin shi a cikin ta yace to azizatun wallahi tana da daraja a gare ni Allahu akbar.
wa ahli mutane na wa in dhannu alayya ko da sun yi min ruwa shine dhanna ko ko wa in dhannu alayya ko da sun yi min mummunan zato yace to kirabu suna da daraja a waje na bazan kyale su ba anan abin da ake son a ce tasirin yanki da ƙasa to turawan mulkin mallaka ya za su yi amfani da yanki don su bata addini to wannan shine zaka ga suna amfani da wato 'yan yankuna misali idan suka zo suka mamaye wuri to sai su nuna muku ku musamman in sun ka iske addini ya bambanta an gane ko Na'am.
sai su nuna muku to ku 'yan yanki kaza musamman in ga musulmi ga waɗanda musulmi za su koma ɓangaren waɗanda ba musulmai ba sai su nuna musu ku waɗannan 'yan ɓangaren ku ne namu saboda ku 'yan yanki kaza ne za mu fifita ku akan 'yan yanki kaza kaga daga nan sai adawa ta taso Na'am.
ko kuma in ma duk musulmi ne sai su fifita 'yan wani yanki akan wani yanki don saboda suna 'yan yanki kaza amma me yasa suka nuna musu haka saboda suna son su taimaka musu don saboda su cimma burinsu a cikin wannan yanki Na'am.
ina fata ana fahimtar ta Na'am.
kaga sudan da suka zo Mhm.
akwai kudancin sudan akwai arewacin sudan to kudancin sudan inda akwai kiristoci kaga na farko sun samu abu na farko rabitul aqida su kiristoci ne su ba kiristoci ne Haka.
kenan kaga na biyu kuma su waɗancan suna 'yan kudu suna 'yan arewa sai suka ba waɗancan dama saboda su ci gaba da cimma burinsu to ashe turawan mulkin mallaka za su yi amfani da ɓangare saboda su yi ni saboda su cuta ma su yi amfani da wuri don saboda su bata addini Na'am.
shi yasa kaga yanzu ko a Najeriya matsalar da ake fama da ita tunda sun san kudancin Najeriya akwai inda waɗanda ba musulmi ba suke da yawa to zaka iske kullun su ake taimaka ma saboda a bata arewacin Najeriya a bata addinin Najeriya sau- eh, arewacin Najeriya saboda su musulmai ne Mm.
wanda kuma duk yake dubi yana gane wannan Haka.
kaga lokacin da Boko Haram ta tashi eh, gwamnan Lagos ya fito ya yi magana ya ce idan bom guda ya tashi a Lagos, bom guda ya tashi a Lagos, ya ce zai tona asirin Boko Haram ciki da waje. Shi yasa baka taba jin an ce an kai hari Lagos ba, Kusan guda.
ko so ɗaya. Ka gani? Amma arewacin Najeriya yanzu Boko Haram bata ƙare ba sai ga kidnapping. Dama abin silsila ne.
Mm.
kaga an yi yakin biyafara ta ƙare an zo ba a ci nasara ba aka rasa wadda za a hituwa da ita aka zo aka zo da ki- eh, kisan su abin nan sardauna an gane ko aka kashe su sardauna aka yi musu jiyin mulki aka ƙare da wannan aka kashe murtala ina fata ana fahimta ta aka kare da wannan aka zo da kungiyoyi na yan neja delta da nopc waɗanda za su tada hankali aka kare da wannan aka yan army roba masu tare mutane su eh, bandi army aka kare da wannan aka zo da yan area boy da yan sura saka eh, eh, saka sa- eh, um, su- eh, sara suka an gane ko aka zo da wannan bata ci ba to yanzu a ƙarshe aka biyo da wannan aka zo da boko haram bayan boko haram bata kare ba kuma aka zo da yan kidnapping to kaga abubuwa ne wanda ake zuwa li za'za'atil amr amma in ka duba ina abin yake karewa yana karewa ne a arewacin Najeriya Haka.
mun gane wannan kaga za a yi amfani da bangaranci don a bata addini to haka suke shi yasa kullum suna amfani da wannan bangare yanzu in ka diba ko a Saudiya yanzu inda yan shi'a suke irin wajen iyaka da Yaman wajen yan Hufiyun ka gane ko ko kuma na inda yan Shi'a suke a wanga bangare can wancan bangare na Madina ta manzo sallallahu alaihi wa sallam can wajen Tabuka an gane ko to nan ne suke taimaka ma suke son fitina ta tashi yan Shi'a su tada fitina irin wajen su Riyadh irin su wajen Tabuka inda akwai su suna da karfi nan ne ake son a yi amfani da su to kaga ana amfani da mantika da wuri don saboda a bata addini na'am mun gane wannan na'am tasirin kenan mulkin mallaka game da mi game da addini ta fuskar yadda zai bata addini yayi amfani da bangaranci na wuri shi yasa in ka duba ko a cikin ƙasa ana amfani da waɗansu don su bata mi don su bata tafiya ta ƙasa haka shi bature shi ya kawo tsari na ƙasa mu bamu da tsari na ƙasa a da muna da tsari ne na masarautu to amma yanzu duk wanda aka ba jagoranci in- don ana son kada jagorancin shi yayi kyau me za a amfani da shi na farko a ce ya kula da yankinsa kada ya damu da wani lokacin da kana musulmi kana jagorancin mutane sai ka damu da yankinka kadai ka yi adalci Ah, kaga kai kana jin daɗin haka yan yankinka sun zo sun nuna wu- ƙasa ta su ce yo ai jagoranci ya lalace ke Gaskiya.
tunda to utar Gaskiya.
zalunci ba zai kai labari ba tabbas ba sani ko ana fahimta ta ba kuma sai a yi amfani da wannan a tado maka yan tawaye sai a ce maka a ya kula da yankin su ku bai kula da ku ba ku tashi ku ɗauki makamai wanda in za mu zo cikin karatu da ya shafi oh, tasirin mulkin mallaka game da jagoranci za mu zo da wannan bayanin insha Allah ta'ala to alarma isa sai mu aje al'ard sai mu tai zuwa ga wato eh, al-mu'amala na'am in an ce al-mu'amala ita ce ar-rabita ar-rabi'a mu'amala na'am shi an ce mu'amala amila Allah ran isa bari a dauko tun daga larabci amila shine yayi aiki ya amalu yana aiki na'am to a ka'idar larabci ana ƙara alif wani lokaci saboda ta ba da ƙarin ma'ana sun ka ce ziyadatul mabna tadillu ala ziyadatul ma'ana amma an ka ce galiban wato la ga- eh, galiban wato in an ka ƙara ma kalima haruffa to tana nuna kamar akwai ƙarin ma'ana amma ba ko da yaushe ba Mm, an gane ko na'am suna ba da misali da kira'a ta maliki yawmiddin da maliki yawmiddin na'am sun ka ce maliki yafi karfi yafi harufa masu yawa maliki shine adda harufa da kankana amma da mai mallaka da sarki wanne ne gaban wani kaga ai sarki yana gaban masu dukiya Mm, tunda su karkashin su suke talakawan sa ne tabbas ina fata ana fahimta ta to wasu an dai tattauna kan wannan mas'ala ba ni so in bata lokaci almuhimmu dai ziyaratul mabna tadullu ala ziyaratul ma'na amma la ghaliban ghaliban la da'iman misali da anka ce amila ya yi aiki to sai anka ce mu'amala mu'amala an ƙara alif ne da kuma ta'un ta'amala an gane ko yanzu kaga in anka ce tanawara nazara ya yi kallo ta anka ƙara ta'un da alif sai anka ce tana tanawara ma'ana sun kalli juna asalin shi shine kallon juna amma ana nufin kowa ya kalli dalilan wani ya ba wani dalili na'am to munazara tattaunawa kabila ya karbi abu qablaka gabaninka taqabala sun fuskanci juna muqabalatul wajhi bil wajhi ko muqabalatul ra'yi bil ra'yi to haka mu'amala amila yayi aiki ta'amala sun yi aiki tare sun yi cuɗanya ta fuskar ayyuka Mm,
wannan mu'amala da Bahaushe ya dauko larabci ce tabbas wasu ce mu'amala wasu ce mi'amila Mm, ko ma'amala wani ma'amala na mahika cewa Mm.
ala ayyati hal idan muka duba shi ita mu'amala tana tasiri ga dan adam in an ce mu'amala duk lokacin da wani abu zai haɗu da wani abu to dole sai an fahimci wani abu guda wani sai ya rasa wani abu
ka'ida ka'ida sai ya samu wani abu Mm, bari in ba da misalai waɗanda za a ganewa tunda akwai bari akwai gwamnati akwai masu aure bari mu ba da wani misali misali na'am lokacin da mutum yake shi kadai bai da mata bai cuɗanya da wani ba kaga in ya ga dama sai ya shigo ba na ce dole ba sai haka ba sai ya shigo karhe ɗaya na dare shi kwancin shi sai ya kwanta geto dan ɗakin nan na gayu sannan a azan yabbe a ci karhi kuma in ya ga dama sai ya yi kwana sai karhe goma sha biyu ba sallar asuba zai ba sai goma sha biyu ya tashi baya tunanin ya yi aiki ba ruwan shi da komai ina fata ana fahimta ta wanga ba na ce haka ya dace ya yi ba Mhm.
To amma lokacin da an ka ɗarma mai kura, kura, sharat kenan mace, ka san dotti zaka cewa an an ɗarma mai kura. Eh, amalanci kenan an ɗau- an ɗaura mai abin da zai sha. To lokacin nan sai ka iske ya fara tunanin ya zai nemo buhun shinkafa, ya zai nemo buhun masara, ya zai nemi kuɗin kari AIS sun zo responsibility ta hau kan shi to ashe yanzu dole sai ya rasa wani abu cikin yana kwana tare da abokanansa a kwana tare su goma ko su goma sha biyar yanzu kuma za a zo ne a kai shi inda wata mata matarsa wanda ya aura shi ke yanzu wancan sai dai in ya taso da sahi iya kai musu ziyara Allahu akbar.
kaga sai ya samu wani abu sai ya yi sai ya rasa wani abu to alaka ce haka Allah ya sanya shi yasa akwai tasiri duk mutumin da zaka yi mu'amala da shi mun yi karatu eh, nan a tasir tasiri Haka, haka.
ko ba haka nan bane Na'am.
wato idan abu mai rai yayi mu'amala da mai rai yanzu dibo ai kaga akwai tasirin aboki zuwa ga aboki Haka.
akwai tasirin uwa ga da yanzu uwar da ɗanta ya tashi iska tana karatun alqur'ani ɗanta ta gaskiya ya karatu alqur'ani Gaskiya.
dan da ya tashi ya ji eh, uwa ta yi zagi ɗaya ta iya da kuwa sai ka iske yaron ya iya kuwa da zagi Da waka.
da waka tun shi na karami tasiri ne wato akwai duk lokacin da zaka mu'amala shi yasa ake son kai mu'amala da nagari idan iyaye nagari ne galibi zaka ƴaƴan sun taso da wannan ɗabi'a Tabbas.
amma idan iyaye suka zama in ba wata rahama ta Allah ba Haka.
ma- matar da ba ta sallah da baban da bai sallah ɗin shi akwai wahalar su yi sallah Gaskiya.
sai dai Allah ya cice su Gaskiya.
ina fata ana fahimta ta Na'am.
to tasiri kenan to tunda an ce mu'amala to ita mu'amala dole sai ta yi maka tasiri dole sai ko da karfe wato ko da abin da kake mu'amala da shi ba dan adam bane in tabe abincin da kake ci zai yin tasiri a gare ka shi yasa yanzu turawa sun fahimci cewa tunda ba mu controlling na abincin da muke ci da kuma maganin da muke sha to za a rinka kawo mana ababen da za mu ci suna da effet secondaire Muna gane Na'am.
wannan? To tunda haka nan ne dabbobin da zaka mu'amala da su za su yi maka tasiri. Mu cikin takaratun da mun kai na at-tasiri wa ta'assur. Mun ka misalin wato jaki.
Jaki tabbas.
Idan aka ce limamin Makka an ka bashi jaki kilomita biya- biyar su tahi, to sai yayi zagi sun kai ɗari. Ko limamin Makka na ku. Ka jaki shege shege shege shege shege kaga kaga dan banza kaga dan banza lacci da shekara 70 kaga shi na zagin jaki. Ina fata ana fahimta ta. Kaga sai jaki yayi masa tasiri.
Tasiri tabbas.
kuma duk mai mu'amala da waɗannan dabbobi ka gane ko zaka iske in dai jaki ne mutum yake mu'amala da shi sai ka iske tausayin shi ya Ya rabu yi karanci.
saboda ganin haka yadda shi ke bugun jaki haka ganin zai iya bugun kowa haka Kowa. Mm, Allahu akbar.
ana gane ni Na'am.
to at-ta'thir wa at-ta'affur kenan Mm.
iskan da kake shaka yana maka tasiri abincin da kake ci na tasiri hatta kai da karhe da karhe in sun ka buga ai kana ganin wuta tana tashi Tabbas.
tasirin wannan ihtikakin Mm, to turawa sun san da wannan to ya za su yi cikin mu'amala su yi tasiri ga addininmu shi na da suka ce sun ba mu yanci na wannan mulkin mallaka na ƙarya mhm.
tunda yancin saman takarda na duk hayaniya ce Tabbas.
an gane ko Na'am.
to sai suka ce a bi waɗansu abubuwa Baya- bayan an yi abolition de l'ex- l'ex- l'esclavage an ɓata an ce yanzu ba a yarda ba can kasashen su masu sayan bayi aka ce an aza doka da wane ne da wane ne to sai suka ga wannan zai zama matsala gare su to sai suka ce to yanzu a yi kireyen colonization shine a zo a rayar da mutane colonization kin sun kaga ana nan za a yi kwana a gane an gane ko sai suka ce to yanzu abinda za a yi a kirkiro wani abu suna ne cooperation ya an ka zo an ka kirkiro cooperation ana na ana ta yan afirka sun ka gane ho akwai banna da larabawa sai suka ce a kirkiro mondialization ya haɗa kowa da kowa duniya duk ƙarya ta duk yadda an ka canza ma ƙarya suna sunanta Ya ƙarya tabbas.
duk ku bar ɓata makan ku lokaci Na'am.
wannan su wani kotun duniya CPE da wani majalisar ɗinkin duniya da wani bankin duniya duk wurare ne na ci gaba da zartar da manufofin mulkin mallaka ko da ƙarfi ko ba da ƙarfi ba Na'am.
to wannan mu'amalar kana jina cikin ta za a kirkiro abin da ake ce ma accord ina fata na fahimta ta accord shine ku yi yarjejeniya kaga cikin mu'amala sai a yi yarjejeniya a yarjejeniya sai a yi ta kuɗi in an kai yarjejeniya ta kuɗi kaga dole a yi maka tasiri ta fuskar tattalin arzikinka Tabbas.
wanda wannan juyin mulki da aka yi ya nuna muna wannan tasiri karara Gaskiya.
wanda an ka ce to kuɗaɗen da gwamnati ta mallaka an hana su Mm, ba za a yi amfani da su ba kaga wannan ya bayyana karara Karara tabbas.
mun gane wannan da kyau Na'am.
sannan cikin cooperation sai a yi ta militaire a yi accord na militaire ya an kai accord wanda ya shahi bangaren tsaro kaga sai su ɗauko sojojinsu su zube cikin ƙasar ka suna kallon ka dan siyasa in yace zai yi abin da bai dace ba gare su su ce za su sa a yi maka juyin mulki kuma baka da mai kari ka kai ko soja ana tare da kai a ce in kai juyin mulki mun yi karhin ka za mu zo mu kawo maka haji mu sauke ka ka tsaya ku bar wato kallon kallo na kana fahimta ta kai dan siyasa kai hattara da kanka in ka ce za ka kauce muna sojoji ne za mu sa su yi maka juyin mulki kuma shi kenan ba a komi kai kuma soja kai hattara ko da soja kake mai kaki ka san baka mu sun kai karfin naka shi yasa sai a jibge baz baz militaire wanda lokaci yana nan yana tahowa ana ta cire su daga kasashe kaga yau baz militaire bali babu burkina babu na fata ana fahimta ta nijar babu chade babu senegal ana nan ana yi ko ina ma mutane za su waye ba za su yarda da wannan ba duk yadda kake so to wannan mu'amalar aradan mai isa ita ce take kawo wa tasiri saboda mu'amalar da za ka yi da mutum dole sai ka zamanto bi sai ka zamanto fatin su abin da suke so in suna mu'amalar kai to cikin mu'amala sai ai tasiri ga addini misali cikin mu'amalar mu da su akwai taimako da za a kawo muna sunan za a ba mu taimako dukiyar mu ta za a rikewa a dan muna abin da aka ga dama to kaga sai a ce ba za mu yarda ba mu ba ku kuɗi sai kun yarda da kaza kaga duk wata convention da an ka kawo wadda malamai suka yi fafutuka a kanta ta ina an ka kawo ta ta huskar mu'amalar mu da kasashen turawa yanzu kaga dan sun rena mutane har cewa sun kai gana ba za su ba ta taimako ba sai in sun yarda namiji ya aure namiji mace ta aure mace sun ka hito sun ka sa dokar cewa duk in an ka kama mutum ya aure namiji ya aure mace suka ce taimakon ma ingila ma ba su masu sun yayi sannan suka tai Najeriya zamanin Jonathan Jonathan ba wa musulmi na ba aka ce za a kawo wannan yace a shi yanzu doka ma zai aza duk in kato ya arme kato mace ta aure mace ya sa doka Mugabe sun kace za su yi mai tasiri shi da kai da ba ma alaka yake da su ba aka zo aka buga aka buga Mugabe yace a a aka yi rikici yace bai yarda da wannan ba ta fuskar mi ta fuskar suna nuyin su yi amfani da Union African tunda akwai Union African da wani abu a zo a kai masa hari ba ta yi ba to haka duk kasashen duniya suke son su kawo wannan kaga saboda mu'amala qatar kasar kadar inji wani kawai ga kadar tan ne qatar kenan tan nemi a ba ta damar ta yi wasan abin nan kwallo ta duniya suka ce to daga cikin sharuɗa sai an bar yan luwaɗi su safka a can kuma drafon su safka da shi ko mu ce tuta wanda bai san drapo ba kaga ta fuskar mi ta fuskar mu'amala shi yasa abinda muke kira zuwa ga mutane kai hattara da duk kasar da zaka yi mu'amala da ita kai hattara da duk mutumin da zaka yi mu'amala da shi a aza sharuɗa tabbatattu kada ka yarda a yi mu'amala da kai dan a ƙetaro a yi maka tasiri cikin addininka ta nan za a zuwa da doka ta kaza a ce to in kun yarda za mu ba ku kuɗi kaza ku sa doka kaza ku yarda da kaza ku yarda da kaza duk wani kafirci ta karkashin wannan yarjejeniya ake son a samu da shi duk abin da zai hallaka mu ya hallaka zurriyar mu ya bata tarbiyyar mu ya gurbata tarbiyyar al'ummar mu ta fuskar yarjejeniya ne za a yi ta kawo shi in ba yaki akai ba kenan hanya ce silmiyan ba tare da makamai ba sai a shigo da kowace ɓanna. kuna ji kuna gani to waɗanga arrawabitul arba'a arram isa su ne dama suke hada dan adam alaka an gane ko sannan kuma ta huska su ne tasiri yake zuwa shi yasa kuma da su ake ana amfani da su don bata ƙasa ana amfani da su don bata addini shi yasa su kansu larabawa da dama yin amfani da jinsi don a bata addini aqida ce ta yahudawa aqida ce ta yahudawa don su yahudawa ba su yadda akwai wanda zai shiga aljanna in ba su ba wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to bambancin kristanci da yahudanci shi yahudanci addini ne na jinsi kana fahimta ta duk mutumin da ba ba yahudi ba ko ya shiga yahudanci wutar jahannama za shi shi yasa shi kristanci wanda ba bakin mutum ma yana iya shiga da an kai colonization amma yahudanci a'a in ka ga wurin bautar yahudawa to ka tabbatar da akwai yahudawa ga wurin wurin bautar yahudawa suna ne da faransanci allah isa synagogue ba ba eglis ba don kawo ne sa tsammanin har da wurin ibada su ba ɗaya ba wanda kai kiristanci da yahudanci duka abu guda ne sannan su yahudawa suna ganin cewa duk abin da sun kai allah ba zai yi musu komai ba nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu su ƴaƴan Allah ne ko ko da su malamai suka ce a'a su ƴaƴan annabawan Allah ne kenan abinda suka ga dama shi za su yi kaga za su yi amfani da jinsin su da gidan da suka fito su bata addini wannan abin shine sai shigo alqaumiyatul arabiyya larabawa suna da wata mazhaba da ta bullo a zamanin daular abbasiyya akwai ash-shu'ubiyya bangaren da ma- ba larabawa ba wanda suke son su yaƙi larabawa a cikin daular ta musulunci ta larabawa sunan su ash-shu'ubiyya daga ash-sha'b ne sannan al-qawmiyatul arabiyya su kodin sun ka bangare zuwa ga larabci to wannan mazhaba ta jima ta fi shekara 600 cikin duniya 700 shi na tura suke son ayi kokari a tado ta sai an ka samu laraba ita yanzu shine sai kasashen laraba da babu suka dawo zuwa ga alqaumiyatul arabiyya to irin waɗannan dole su yi tasiri waɗanga arwabitul arba'a ta tahakkam yani ta tahakkam ala masirati alhukm wal mu'amala kaga idan yanzu misali an ka ce qaumiyal arabiyya za a yi an gane ko mazhaba ce ta larabawa to inda ayin hukunci sai inda a soyayya a haɗa larabawan duniya misali to cikin larabawan duniya akwai kirista cikin larabawan duniya akwai arni cikin larabawan duniya akwai wanda ba ruwan shirma da addini cikin larabawan duniya akwai musulmi to sai an ka hiddo wata mazhaba alqawmiyyar arabiya ko an ka kakkabe mata kuga aka zo da ita to yayin an ka zo da ita yanzu a tattara larabawan duniya an ruguza musulunci kenan Tabbas.
dalili kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo bai yi amfani da jinsinsa ba waɗanda aka fafata da su a makka da madina lokacin da ma da awa tana makka da madina larabawa ne Larabawa.
kai wa- yaƙi na uhudu da an kai da ɗan makka da ɗan makka na da balarabe ne da balarabe da bakurinshi da bakurinshi ma an buga kai haɗa da obama an yi wannan yaƙi ina fata ana fahimta ta Na'am.
shi yasa ma sahu na farko da an ka buga cewa sun kai da ɗan makka ɗan makka za a yi Za a bugawa. Mm.
kahin ma a shiga cikin juna ba san ko an fahimci ni ba Na'am.
to kina ana abin da kamata mu fahimta da an yi alqaumiyatul arabiyya me yake nuhi an bata da a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sai zo da ita domin shi bai zo ne don shi hada kan laraba ba a'a ya zo ne don shi hada kan musulmai Na'am.
an gane ko Na'am.
ma'ana yayi da'awa ya hada musulmi wuri guda ba wai ya kira larabawa ba tunda larabawa su suka yake shi har su- su Abu Lahab to ya an kai amfani da jinsi to yanzu za a bata addini shi yasa yahuda suke amfani da jinsin su don su bata addinai na duniya
Na'am.
muna gane ni Na'am.
wannan kuma shi zai kai ka ka so dan uwanka balarabe ko da ba musulmi bane kaga wannan kuma an hita musulunci kenan Gaskiya.
domin Allah ya ce kada a so kafiri ya ayyuhal wato ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a Na'am.
am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija Na'am.
idan ka fifita ɗan ƙabila ka koda ba musulmi ba ne akan musulmi to babu zancen sai musulunci kenan to sai su hura wannan a tafi da shi na biyu sai su kawo wato al'unsuriyar makaniya shine wuri kamar yadda muka bayanin al'ard shine sai mutum ya nuna zai so ɗan uwan shi na yanki koda ba musulmi ba ne musulunci ya tashi aiki kenan Tabbas.
in an ka ce haka za a yi shi yasa qur'ani sai da ya bayyana wannan qadiyya karara mutanen makka suna alfahari da cewa su su ne yan makka su su ne ke kula da ka'aba Allah ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr an gane ko a qira'ata ibnu kathir da abu amr eh, ibnu al-ala da yaqub ma kana lil mushrikina an ya'muru masjid allah bil ifrad ya an ce masajid allah masallatai na allah masjid allah masallaci na allah kina masallacin haramin makka ko ko masjid allah mufradun mudafun ila al-ma'rifa ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'mat allah la tuhsuha kina ni'imomin allah ake nufi sai sai zaman to duk ma'anar ta haɗi ne Na'am.
to mutanen da ake faɗan wannan ‘yan makka ne wa sai Allah ce inna ma ya amuru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir dan a nuna maka babu zancen uhuwa makaniya Tabbas.
Allah ce wa- wato um, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil harami wa ma kanu awliya'ah su ba ma'abutan gidan bane duk wannan cin abin da suka cin zanzana da wani tumbatsa da tunkahu da cewa su ne ma'abutan wurin Allah ce ba su bane Mm.
to lokacin da anka ce za a yi amfani da dan wuri dan wuri dan wuri to za a yi kokarin don a bata addini a'a mutum in kuna yanki guda da shi ko na abu ka kyautata mai ka bi ka'idodin musulunci amma in ka fifita shi akan musulmi shi ba musulmi ba to yanzu nan ba zancen musulunci za a yi Tabbas.
ba sai kun fahimta ba Na'am.
to shi yasa suke amfani da bangare na wuri a cewa ne ai namu na dan yankin mu na ko ko dan garin mu na ko dan kaza a'a zancen dan garin ku da dan yankin ku ba shi bane domin in ka kaunaci mutumin da ba musulmi ba dan shi na dan family dinka to ai Allah ce tabbat yada abi lahabin wa tabba shi dan famin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam matar shi ba Allah ce wa mar'atuhu hambalatal hatab kuma Allah ce wa anzir ashiratakal aqrabi to dambi na kai zaka kawo dan gidanku ya bata addini ko an zo a kalle ka ce maka an kai gidanku na za'abi ko kuka dauko mutum ka kawo shi dan shi na dan yankin ku sai ya bata tahiyar addini kuma a bi shi kenan yankin kuna na abi ko ka mutum don shi na dan kabilar ka ka san da bai cancanta ba ka kashi ya bata tahiyar addini ce ma an kai kabilar ka ta ake so abi ko yaran ka wa ya gaya maka addini na kuna ko na gidan kuna qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a Allah da haka dole sai an hidda wani tasiri abu na biyu in an ka ce za a kalli waɗannan arrawabitul arba'a bayan kaunar kafiri tunda haka na za a yi gamin gambi na za a yi a zo a haɗo da musulmi da kahiri da arni duk a zo a ce a tahi Allah bai yarda da wannan ba wannan yakar musulunci ne amma sai tura suke taimaka ma alqawmiyatul arabiyya shi yasa Sheikh bin Baz na faɗa a wancan karatu sai da littafi naqdul qawmiyatil arabiyya mun gane wannan da kyau Na'am.
to sai mu je zuwa ga bayan wannan kuma sai ka iske halacci da haramci idan kana kallon yankinku kana fahimta ta ko kana kallon garinku ko kana kallon wanda kake mu'amala da shi ko kana kallon aqidar da ba ta gaskiya ba da kake akan ta to akan ta ne tahlil wa tahrim alaiha madaru tahlil wa tahrim yanzu kaga yahudawa wanda ya ci kuɗi duk wanda ka zalunta ka ci dukiyarsa in dai ba ba yahude bane to halatu ne Allah ce wa min ahlil kitabi man in ta'manuhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manuhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil sun ka ce a duk mutumin da ummiyin suna da yin wato duk mutum ai duk wanda ba ba yahudi bane an ci duke shi an ci bulus to idan mutum na da wagga aqida kuma yace kawo ta cikin addini to da ita ake son a zo sai a nuna maka a'a kai dan uwarka dan kabilarka to akan shi ne in in za ka yin hukunci kalli ina na naka shiki kaga misali idan dan uwanka ya ci dukiyar wani sai ka ce halal na amma in wani ya ci dukiyar dan uwarka sai ka ce haramun na
Turai na ga samu da.
ana gane ni Na'am, akram.
ya za a yi a tahriri wa tahrim ya koma yana da alaka da jinsi ko yare ko kabila ko yanki kenan ba addini za a yi ba ba sani ko mun fahimta ba dan oka ya kashe wani yanzu da yadda yahudawa suke kashe mutane a duniya ba abin mamaki bane ga wanda ya san tarihin su dan Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri al-haqq suna kashe annabawa annabawan nan wani- nasu wani yahudawa ha wanda ya kashe annabi ai a- mafi- mutum mafi kima a duniya da mafi daraja a cikin kowace al'umma shine annabi Mm.
ko ba ka nan bane No.
to annabinsu jinsinsu yarensu sun ka kashe ba ɗai ba bi ba uku ba ya katuluna nabiyina kaka jin tsoron su kashe wani wanda ba jinsin su ba ba dan kabilar su ba Gaskiya. Gaskiya.
kai ko ka san yahudu ba ka san yahudu ba kenan Na'am, Tabbas.
to in muka fahimci wannan sai zama to kenan at-tahlil wa tarif shi yasa wani yanzu ba nasi shi kabi ba da an ce an aikata abu ina fata ana fahimta ta to zai duba na shi gani in ka ji ya ce halat to dan gidansu na eh in dai tana gyara shi ko take gyara dan gidansu ko take gyara dan kabila tai ko dan yankin su halat ne in ba ta gyara su haram ne ba nasi zai kallo ba ma'ana ba addinin ya dame shi ba to sai tura su yi amfani da irin wannan saboda su zo su bata addini waɗanda su yankin su suke kallo shi yasa irin waɗannan mutanen da zaran su ne a cikin tahiya to dole sai su ruguza tahiyar ƙasa dole sai su ruguza tahiyar addini sai kuma abu na uku bayan at-tahlil wa tahrim sai al-hukm hukunci wani da kaga zai yin hukunci na adalci to mai gyara shi ce mai gyara dan gidansu ce mai gyara dan kabila shi ce mai gyara dan yankin su ne in ka tiya ce in ka ga yayi hukunci na zalunci to mutum bai da alaka da shi sai kuma almu'amala tasirin ta game da tafiya wajen bata addini wani sai ka iske duk wanda yake mu'amala da shi to shi na mutumin shi shi yasa ake cewa malamai kada su yi sa- kad su yi hattara su yi hattara su yi kaffa kaffa da mu'amala da mai matsayi su yi kaffa kaffa da mu'amala da mu'amala da mutumin da yake da kuɗi ka san ko me yasa Na'am, akram.
saboda idan kana mu'amala da mai kuɗi yayi maka tasiri to idan yana aikata wani abu an ka tambaye ka akar maka Allah mu yi hukuncin wannan abin idan kana mu'amala da mai matsayi Mm.
ya aikata wani abu ba daidai ba an ka tambaye ka meye hukunci ba dole bane sai an ambaci suna amma a ce abu kaza meye hukuncin shi na'am ai wannan a musulunci za ka waɗi sai ka iske ba za ka iya yin faɗar gaskiya ba saboda mu'amalar da ya yi da kai ta yi maka tasiri Tasiri, shi yasa turawa waɗansu daga cikin turawa ba duk turawa na abu sun zaluncin ka- kashin da ake ma 'yan afirka da kasashen larabawa ba zalunta su ake ba Tabbas.
a'a ciki ake ba su kai ko ana ci a baka mutum shi ɗebo
tare ake ciki na to kun ci tare an rabu isa kana cewa kaza na ai baka da damar da zaka yi hukunci to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce masu da'awa su yi hattara da su in kana malami kai abinda an ka ce ka faɗi abinda Allah ya ce gaskiya in ka ce abu kaza Allah ya ce halatina abu kaza haramna daga nan ka ƙara aikin ka wanda ga so ya ce eh, ban yarda ba wanda ga so ya ce ya yarda wanda kuma ya san wani wanda ya aikata shi dai ya san shi kai dai babu ruwanka tunda kai ma cikin abin da ka faɗi halat ko haram akwai abin da kake aikata wanda bai da kyau gaskiya kai ma nassin ya hauka waye gaya maka su malamai nassi bai hausu ba sannan in ba da rigima mutane ba kai waye gaya ma duk malamai aljanna za su shiga don kaga mallami ya aikata wani abu ka ce a kai ma aikata kai ce ma yahudawa mallamai na ahalal kitabi Allah kira su waɗanda ga jawo yahudu ahalal kitabi na ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana hatta da laraba wanda ya hito cikin su ba su san shi ba irin yadda yahuda sun kasance shi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum rubuce ki الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل kai ba shi ba hadda al'ummar da za ta bi shi an faɗa musu ita muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil al'ummar sama sai da an kawo ita wai kai kai guda jahilai ne a cikin su akwai jahilai amma sun san gaskiya gaskiya to shi yasa mutum na iya kauce ma gaskiya karara yana ganin ta to ya anka ce za a yi hukunci a'a za a duba ne a gani menene mutum ya aikata shi hukunci na, na, na, na, na gaskiya ina fata ana fahimta ta Na'am.
hukunci na gaskiya menene mutum ya aikata shi ne abu na farko an gane ko Na'am.
wata sifa mutum yake dauke da ita shine abu na biyu in dai za a yi hukunci na adalci waɗanda abu guda biyu su ake hankalta ma yanzu in nace sadaqa Allah rahma Isa me nake nufi
yayi gaskiya yayi gaskiya to in nace kazaba yayi mi ƙarya yayi ƙarya to gaskiya abu ce mai kyau ko ba mai kyau bace ba wuce mai kyau ƙarya abu ce mai kyau ko ba mai kyau bace ba da kyau to sadiqun me yake nufi da sadiqun
mai gaskiya kadhibun mai ƙarya to sadiqun mutumin kwarai ne ko ko mutum ne na gari ko na banza na kwarai da ya karba mutum ne na gari ko to kadhibun mutumin banza to da waɗanga za a yi aiki sai a fitar da gaskiya ko ƙarya da an ƙara
wani abu daban wani abu daban Mm.
yanzu sai mu ce me hukuncin ƙarya ba ta da kyau me hukuncin makareci mutum ne wanda ba na gari ba Mm.
me hukuncin gaskiya abu ne mai kyau me hukuncin mai gaskiya mai gaskiya mutum ne na gari ko ba na gari ba mutum ne na gari to daga nan nan na aka adalci to yanzu da an ƙara an ka ce kazabat zaujatuka matarka sai ta yi ƙarya to sai ga mutum ya hara ha ai wallahi ka san ka san kaza kaza sheri na aka yi mata musamman mutum ya arme amarya ka san tana fe in ji baturi ka san dan barike tashi hankali na yace sai que madam ve tu même le ve abinda mata ta take so shine Allah ga so duk abinda ba ta so Allah ma bai so ne magana ta ƙare kuma ba yan barki da wanga abuwa har da masu kuɗi suka dauka ɗabi'a har cikin mallamai za ka iske mallami shi na da mata biyu ya kawo amarya sai ka iske duk ayoyin da suka faɗi yanzu in an aya ta yi nan in ita ta sai nan sai ce to kun san malamai sun ce akwai ad-daruratu akwai al-makruhu akwai al-mustahabbu akwai al akramaka Allah eh to ka- to wannan shi ne kamata abin da kamata mutane su fahimta in za a yi hukunci za a yi hukunci ne yanzu duk kotunan duniya duk kotunan duniya da kaga sun lalace me yasa suke lalacewa
Rashin- rashin rashin adalci to rashin adalci ne daga ina taso abu ne abba akan Mm. mai za gaskiya yawa idan aka kai mutum kotu shin abin da ya aikata alkhairi ne ko sharri in ya aikata alkhairi to ai shi bai dace a kama shi ba in ya aikata sharri kuma ya dace a yi masa hukunci tabbas idan aka ce wannan mutum ne wanda yake mai aikata alkhairi shikenan sakamakon shi mai kyau mutum ne mai aikata sharri sakamakon shi a- ai mashi shi to sai koma a'a ba haka ake yi ba Sai in an kai ka kotu a kalli launinka hori kake ko baki kake
daga ina ka hito daga ina ka hito wai menene addinin ka ana fahimta ta mi kan mallaka tunda in kana da kuɗi ka cusa can da ƙasa da an zo sai a ce a ai kaza kaza kaza kaza kaza a san yadda za a yi ma'ana dai a takaice ba a yin hukunci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala na'am a cikin alkur'ani mai girma da wuya kaga Allah ya kawo sunan wani akwai sunayen kafirai da suka zo kwara ba su da yawa Mhm.
tabbat ya da abila habin wa tabba irin su fir'auna duk da yake su ba sun ce ba ma sunan shi bane sunan masarautar ne kamar a ce sarkin misra shine a fir'auna tunda jami'in shi fara'ina ne akwai wannan ra'ayi daga cikin malaman eh, tarihi da tafsiri suna kawo wannan Na'am.
an gane ko shin fir'auna sunan sa ne ko ko fir'auna sunan sarki ne Na'am.
ina fata ana fahimta ta kenan in sarki ne kenan kaga duk sarki ana kiran shi sarki na'am an gane ko akwai sabani tsakanin malamai Na'am.
ala ayyati hal maf- kafiran da sunan suka zo cikin alkur'ani yan kwara ne ba su da yawa amma sifofin da sun ka zo da ayyukan da suka zo suna da yawa suna da yawa tabbas.
sai ka ji Allah ya ce wallahu la yuhibbu zalimin Mm.
Allah baya son azzalumai na'am kaga Allah bai ce bai son wane ba kowa ne kowa ne Na'am.
kowa ne domin Allah baya kallo la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum yadda cikin hadisi ko ba haka ba Tabbas.
walakin inma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Mm.
zuciyarka mi take dauke da shi imani da alkhairi mi ka aikata nagari ko ba nagari ba shikenan so wannan shine muke kira zuwa ga matasa musamman in ana son tafiya ta yi kyau in ana son tafiya ta yi kyau saboda mu wayar da kan al'ummominmu ba a yaƙi da mutum don shina mutum ma'ana ka bar son mutum shi karan kansa ko kyamarsa shi karan kansa domin mutane suna da ido biyu suna da hanci suna da baki suna da kunne suna da kaza suna da kaza dan adam dan adam shi Mm.
a kalli menene mutumin nan yake aikatawa wacce manufa yake ɗauke da ita zuwa ga al'umma akwai wani karin magana da suke kawowa daga eh, tsohon shugaban ga- tsohon shugaban kasar south africa africa du sud mandela mandela na'am suke cewa wato il ne faut jamais combattre un homme il faut combattre un système Mm.
kakka yaƙi wani mutum mai ka yaƙi wani tsari
wata akida wata aƙida kenan kenan abin da ake son matasa su gane kada ka zo ka yaƙi mutum don ba ɗan jihar ku bane ka yi kuskure gakka zo ka yaƙi mutum don ba launin ku guda ba gakka yaƙi mutum don yaren ku ba guda ba a'a ka yaƙi mutum don shida akan abin da ba mai kyau bane shi yasa canza tsari a ƙasashen larabawa da na afirka Afirka inda ba mu ganewa lokacin da ka goyi bayan mutum don shi na naka tana yiwa azabar da zai yi maka sai ta ta wancan din wanda ba naka ba gaskiya saboda mi saboda kai mizanin ka karkataccen mizani ne Gaskiya.
shi yasa Allah bai ce wane ba wane sai ya ce al-zalimin al-kafirin kaji Allah ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah Allah bai ce ma kana lil fulanin ba sai ce lil mushrikina saboda mushri- shirka ake son ka kalla don ita shirka ita ce illan Gaskiya.
iza zala shirku zalatil illa to in baka gane wannan ba ina zaka ji gaskiya to kaga akwai matsala Mm.
alarman isa ga dukkan alamu waɗannan su ne arrawabitul arba'a kuma mun tattauna kan su insha Allahu ta'ala nan ya kamata mu dakanta karatu saboda lokaci ya fara matsowa Na'am.
sati mai zuwa bi idnillahi ta'ala akwai za mu tashi akan tasirin mulkin mallaka game da alimimatu al'arba'atu arba arba eh almimatu al'arba'atu Mm.
nan kuma za mu zo mu ga ta yadda tura suke amfani da waɗansu abubuwa da suke farawa da mimin guda hudu da yadda suke tasiri a cikin wato addini da kuma jagorancin al'umma da yake suna da ɓangare biyu suna tasiri cikin addini suna tasiri cikin wato ɓangare na rayuwa ta jagoranci na al'umma da yake muna cikin tasirin addini ne ishara ne zamu yi zuwa ga jagoranci yadda suke tasiri a cikin jagoranci amma eh, ɓangaren addini shine zamu hiba ƙarhi bi idnillahi ta'ala na'am sai sati mai zuwa idan Allah ya kaddara cikin masu rayuwa da nan sai a zo a dora ba mu sani ba yalla wannan shekarar gaba ɗaya tasiri cikin addini yalla shi zai eh, Zai- zai- zai canja karatu in ya so daɗa eh, shekara mai zuwa ko a fara da shi ko kuma a fara da wani bangare daga cikin bangarori na rayuwa na'am Eh, abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada Amin.
wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Amin.
subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah yan uwa ga duka alamu na mun ka zo ƙarshen eh, wannan karatu na yau mun shi dai inda an kai ƙarshen arrawabitul arba sai dai idan Allah ya nuna mana ranar ta yau za a tashi kan almimatul arba kenan muna fatan Allah ya ara muna kwanaki gaba rana ta yau mu samu mu ga ci gaban wannan karatu muna fatan Allah ya amfana da mu da abin da malam ya karanta da mu na aiki da shi mu aiki da shi na watsi da shi mu watsi da shi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما آمين.
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين آمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا آمين.
للمتقين إماما آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر أعداءك أعداء الدين آمين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين